وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na asabar 24 ga watan jimada al'ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana bakwai, wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya biyar, don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta da arba'in da takwas a kan wannan ayan za mu tashi a yau insha Allah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
الله مدوككين سركي يتي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار mutanen annabi musa suka riki bayan annabi musa ya tafi wajen ganawa da allah maɗaukakin sarki mutanen shi sai suka riki ejilan ɗan maraƙi a matsayin allah wanda ya kasance jasadan wani jiki ne lahuhuwar wanda yake kuka irin na saniya Allah ya ce in ba wauta ba alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila shin ba su gani shi wannan dan marakin la yukallimuhum bayyi masu magana wala yahdihim sabila bin shiryar da su hanya ta farki wanda yake madaidaici ittakhadhuhu suka rike shi a matsayin Allah wa kano zalimin sai suka zamo sun zalunci kawunansu saboda barin Allah wanda ya dace a bauta mawa da juyewa a koma ma ɗan maraƙi wanda magana ma bai iya yi wannan aya duka tana zo bibiyan bata wanda Allah ya halicci yahudu a kan shi da ɗabi'u na rishin hankali da suke ɗauke da shi yadda fir'auna ya rinka yi masu bala'in da ya rinka gana masu gabansu fir'auna ya biyo su suka tike wajen wani teku wanda sun tabbatar da hallaka za su yi gabansu annabi musa ya buga sanda tekun nan ya kece ya shiga tekun ya tsaya sai da fir'auna ya shigo shi kuma aka hallakar da shi duk wannan ayoyi ba su ishe su ba su san wane ne Allah duk abin da ya faru wanda mu'jiza wadda annabi Musa ya zo da ita bai isa ya nuna masu Allah maɗaukakin sarki ba to amma su batattun mutane ne batattun mutane ne suna da taurin kai ne Allah maɗaukakin sarki ya ce duk bayan waɗannan ababar sun wuce wata da ƙaunar musa min ba'dihi min huliyihim sai mutanen annabi musa suka riƙi ejilan ɗan maraƙi min huliyihim daga kayan adansu wannan huliyihim an karanta shi da kira'o'i daban-daban an karanta shi min huliyihim kamar yadda asim da wanda ke tare da shi suke karantawa an karanta shi min huliyihim shi ba sauran ƙurra haka suka karanta an karanta shi min halyihim haka yaqub yake karantawa dukkan su kira'o'i ne kuma lugha ce a cikin al-hulay abin ado ana cewa hulay ana cewa hilay ana cewa hali kaman sudi da sidi da sadi dukkan su lugha ne wattakhadha qaum musa mutanen annabi musa suka riki min ba'dihi bayan annabi Musa min huliyihim daga ababen adansu wannan ababen ado an ce ababen ado ne wanda suka kwaso daga ababen da fir'aun da mutanen shi suka bari to me yasa aka dangana wannan abu zuwa gare su wannan tambaya ce aka ce min huliyihim tambaya ce haka kamun haka wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan mutanen annabi musa sun riki dan maraki daga kayan ado nasu alhali wanda ya ɗauki wannan kayan ado ya narka su ya ɗibi ƙasa ta sau na jibrilu ya watsa ciki daga nan ya koma ɗan maraƙi wannan shine samiri a cikin suratul taha lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah madaukakin sarki Allah ne ya faɗa mashi qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri cewa mun fitini mutananka bayanka as-samiri ya batar da su kenan samiri ya aikata wannan to me yasa aka dangana shi ga mutanen annabi Musa cewa aka wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan mutanen annabi Musa suka riki dan maraki daga kayan adansu alhadi ba su suka yi ba wannan yana daga cikin al'am al-muradu bihi al-khas na farko an ce mutanen annabi musa amma ana nufin wanda ya yi wannan ɗan maraƙin samirayi ne ɗaya daga cikinsu ne ko kuma kasancewa shi abin yi mabiyayya ne shi wannan samirayi duk abin da ya faɗa za su bi shi ne kenan shi ya zayyana masu kuma suka yarda da sa hannunsu aka yi wannan abu kun san tunane masu yi ɗan maraƙi tun da suka aka hallaka fir'aun suka taho da annabi musa suna ganin wasu mutane suna bautar gunki ƙalu ya musa ja'allana ilahan kama lahum aliha suka ce annabi musa saman wani allah wanda za mu bauta mawa an ce wancan allah na ɗan maraƙi ne yanda suke da Allah wanda suke bauta mawa kai annabi Musa mu ma ka kafa mamu wani Allah wanda ya kamata mu ma mu rinka bauta mashi to tun daga nan suka ɗauko tunane na su yi wannan ɗan maraki haka kuma suka zo suka yi shi Allah ya ce wadda kaza qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim daga abin adansu alhali wannan kaya ba nasu bane me yasa aka dangana su zuwa gare su saboda lokacin da Allah madaukakin sarki ya hallaka fir'aun to duk abin da suka samo matsayin ganima yake gare su don Allah maɗaukakin sarki ya ce kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin Allah ya ce su fir'auna da wanda ke tare da shi kam taraku min jannatin wa uyun da yawa suka bar gonaki wa uyunin da idanuwa na ruwa wa zuru'in da shibkoki wa makamin karim da matsayi wanda yake na karamci wa na'matin kanu fiha fakihin da kuma ni'ima wadda suke ni'imtuwa da ita suke jin daɗi da ita Allah ya ce kazalika wa auratnaha qauman akharin haka muka gadar da ita ga wasu mutane na daban su ne banu Isra'il kenan bayan hallaka fir'aun duk abin da ya bari baya gare shi mulki ne na banu Isra'il to da suka kwaso wannan kaya nasu sai wannan samirai ya hahada wannan zinare wanda suke tare da shi ya narka shi ajilan jasadan lahu khuwar ya yi masu dan maraki wanda yana da jiki lahu khuwarun yana da ruri da yake irin na saniya Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin shin basu ga bai masu magana ba bai shiryar da su hanya nan malaman tafsiri suka ce akwai abin da aka shafe cikin wannan jumla wattakaza qaumu Musa mutanen annabi Musa suka riki min ba'dihi bayan annabi Musa ya tafi ya bar su min huliyihim daga kayan adansu suka riki ejilan ɗan maraƙi jasadan ɗin nan ko ya zamo sifa ce na ejil ko ya zamo badal ne nashi jasadan yana matsayin jiki malamai suka ce shin wannan zinare juyewa ta yi ta zamo nama kamar yadda duk dabba ko ɗan adam yana zamowa nama ke tare da shi wasu malaman suka ce eh haka ne don suka ce haka ce jasadan ana nufin wanda yake ɗauke da nama da sauransu wasu suka ce a'a yadda dai aka yi shin haka yake wasu suka ce wannan sau na jibrilu da ya gani na dokin jibrilu da ya gani ya ibi ƙasar shi lokacin da ya narka wannan zinare shi ya watsa to saboda jibrilu shi ne ɗan aika na Allah wajen halitta da abin da ya kama da haka wannan sai ya sa ɗan maraƙi ya juye sai ya zamo ya wannan zinare sai ta juye ta zamo matsayin ɗan maraƙi to nan an riƙe shi wadda kada ƙaunar musa min ba'dihi min hulihim ijilan suka riƙi ɗan maraƙi yana matsayin jiki ne suka rike shi me kinan ilahan suka rike shi abin bauta muhammadu aminu shankiti ya ce duk inda za a ce maka banu isra'il ittakazo ijilan ba a gayin cewa allah ne suka rike shi duk cikin alkur'ani innan ladina takazo ijila ai ilahan sayyanaduhum غضب من ربهم تو باكاو الها دن نان با واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار اتخذوه الها نما كاغا باكاو الها دن با inda Allah madaukakin sarki yake cewa bittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum bittikhadikum al-ijla ilahan shi ma nan duka sai aka shafe ba a kawo shi ba Muhammad al-Amin al-Shanqiti cikin Adwab al-Bayan yake cewa asir a cikin ba a ce ɗan maraki Allah ba saboda munin abin a ce ɗan maraki jiki wanda aka yi shi zinare ne aka narka ta kaka ne zai iya zamowa Allah saboda bai da daɗin ji abin abu ne wanda yake mai muni don haka alkur'ani duk cikin shi ya shafe wannan ilahan ɗin ba a ambata shi ba Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum yanzu wannan ɗan maraƙi wanda samiri ya yi masu da zinare ta mutanensu da ya tattara ya watsa Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum shin ba su ga wannan ɗan maraƙin bai masu magana ba wala yahdihim sabila kuma bai shiryar da su hanya ittakhaduhu wa kanu zalimin suka rike shi matsayin Allah suka zama azzalimai sun zalimci kawunan su a cikin suratul baha afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawla ba su ganin bai mai do musu magana wala yamliku lahum darran wala naf'a malamai suka ce wannan yana nuna magana sifa ce daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki nan alam yaro annahu la yukallimuhu shin ba su gabe masu magana ba shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana magana wajen ahli sunna kinan a nan sai jayayya ta zo to kenan inda ɗan maraƙin nan zai buɗe baki ya masu magana ya halitta su rike shi matsayin Allah sai malaman usulin fiƙi suka ce a'a kasancewar yana magana sharaɗi ne ne zamo Allah amma in an samu sharaɗi ba shi ne an samu mashirotu ba malaman usulul fiqhi abinda ake suke ce masharati shine abinda in babu shi babu abu ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dhatihi da abinda in babu shi babu abu amma bai nuna in aka samu wannan abin an samu wannan abin wanda aka sharanta ko kuma ba a same shi ba yanzu mu ɗauki arwala arwala sharafi ce a cikin sallah in ba ka yi arwala ba ga ruwa kana da lafiya kana iya arwala in ba ka yi arwala ba sallar ka ba ta yi ba saboda yin arwala ɗin nan sharafi ne a cikin sallah to in ba ka yi arwala ba sallah ba ta yi ba to amma in ka yi arwala fa yana nuna ka yi sallah a bai nuna ka yi sallah don za ka yi arwala ka yi zaune ba tare da ka yi sallah ba to kenan ya zama na yin magana sharafi ne na al'uluhiyya Allah yana magana duk wanda bai magana bai yiwuwa ya zama Allah ne to amma kasancewarka kuma kana magana zai mai da ka Allah wannan ba aka bane kuma kamar yadda in kai arwala bai nuna kayi sallah sallah kuma ba ta yiwuwa sai da arwala haka babu Allah wanda bai magana a ce a samu Allah amma bai magana don haka abinda alkur'ani ke ma waɗanda suke bauta ma gumaka gorin shi cewa ku bauta ma abin da bai magana bai ji bai gani bai magana kenan magana bai yiwa a ce Allah ne amma kuma bai magana to amma kuma ba a cewa umul abu yana magana kuma Allah ne an gane kenan wannan sharafi ne na ya zamo Allah ya zamo yana magana amma in an samu wannan sharafi na magana ba lalle ne kuma a samu cewa ya zamo Allah ba kamar yadda in an yi arwala bai nuna an yi sallah kenan da Allah ya ce a wala ya rauna Allah yarji a fala ya rauna Allah yarji'u ilaihim qawla a suratul taha nan kuma da yace alam yarau annahu alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila shin basu ga shi wannan dan marakin ba eh basu magana kuma bai shiryar da su hanya sharadi na biyu na abu ya zamo Allah ne ya zamo yana iya shiryar da mutum kuma shiryarwan ma ba ta nuna mashi hanya kadai ba a'a a datar da shi akan gaskiya bai yiwuwa abu ya zama Allah shi kanshi la yanfa'uka wa la yadhurruk yanda annabi Ibrahim shi ma ya nuna masu cewa lima ta'budu ya nuna ma baban shi me yasa kake bauta ma mala yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila shin ba su ga bai masu magana ba bai shiryar da su hanya ittakhazuhu sai suka rike shi anan ma sai aka shafe ilahan nan ittakhazuhu sai suka rike shi ilahan a matsayin Allah wa kanu zalimin sai suka zama azzalimai sun zalunci kawunan su asalin zalunci shine ka dauki abu ka aje wurin da bai dace ba wurin da ba nashi ba kudin wani ka rike ka dauki wannan kudin ka maido su ga kanka asli ma na zalunci shine tauye abu Allah madaukakin sarki a cikin suratul kahfi cewa yayi walam تلك جنتان آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا jannatayn
ita wannan jardin wannan gona tana ba da abin da take ba da walam tazlim minhu shay'an ai bata tauye mashi komai ba kenan asalin zalunci shine tauye abu Allah ya ce sai suka riki dan maraki matsayin Allah abin da ya kamata a ba Allah wanda yake mahalicci wanda ke arzata dan adam ke ba dan adam kula shine ya kamata a dauka a bauta mawa wannan bauta saboda zalunci sai suka aje ta wurin da ba nata ba sai suka aje ta ga dan maraki dan haka ittakhaduhu sai suka rike shi a matsayin Allah wa kano zalimi sai suka zamo azzalime wanda sun zalimci kawunansu
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
Allah madaukakin sarki yace walamma suqita fi aidihim yayin da aka sariyar da ita aka fado da ita a cikin hannuwansu walamma suqita fi aidihim yayin da aka fado da nadama a cikin hannuwansu wara'au annahum qad dallu suka tabbatar da cewa sun bata da riƙon ɗan maraƙi da suka yi matsayin Allah qalu la illam yarhamna rabbuna sai suka ce in dai har Allah madaukakin sarki bai ji kanmu ba wa yaghfir lana ya yafe mamu laifuka wanda muka yi da rukun dan maraki da muka maida shi Allah lanakunanna min al-khasirin lalle tabbas zamu zamo cikin waɗanda suke basu ci riba ba a rayuwa walamma suqita fi aydihim malaman larabci suka ce in aka ce saqata fi yadihi ay nadima ay yayi cizan hannu yayi nadama haka al-imam na lugha na larabci az-zajjaj yace ana cewa saqata fi yadihi bi ma'ana yayi nadama az-zamakhshari ya ce abinda ya sa ake dangana nadama ga hannu saboda mutumin da ya fada cikin nadama za a ga abinda yake fara ciza hannun shi kenan shi yasa aka ce su ƙirfafi aidihim ai nadama aka fado da ita a cikin hannuwansu don haka ma mawakin laraba ya ce ghairi jana wa anal mu'azzabu fi kumo faka annani sabbabatul mutanaddimi ghairi jana wani na yayi laifi wa anal mu'azzabu fi kumo amma ni kuke azabtar da ni faka annani sabbabatul mutanaddimi na koma kamar ɗan yatsan mai nadama shi ɗan yatsan ba shi ya yi laifi ba shi ne nadama shi ya jawo nadama ko wani yana ya yi laifi amma wake shan cizo shi ne ɗan yatsa da don haka ake dangana nadama ga hannu alhali nadama daga zoci take farawa da na sani sannan ayyuka na neman gafara ko barin abin da bai dace ba sai ya biyo baya amma sai aka dangana shi ga hannu wasu malaman suka ce saboda mafiya yawan ayyuka daga hannuwa suke zuwa da abin da ɗan adam zai yi nadama kan shi so da yawa hannuwa ke shigowa ciki don haka ma wajen ɓangaren aiki sai Allah so da yawa ya ce bima kasabat aidikum wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum to don haka aka dangana nadama zuwa ga hannu a nanniya walan masu ɗafa fi aidihim wara'au annahum qad dhallu suka tabbatar da cewa lalle sun bata qalu sai suka ce la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lalle tabbas in Allah madaukakin sarki bai ji tausan mu ba ya yafe mu laihuhukan mu لنكونن من الخاسرين وتقراءة لئن لم تغفر لنا ربنا نن أنظر دشيدا غيبة لئن لم يغفر لنا إن دي هبي ممغافرة ربنا نن أقياء النداء ودأك شافي يا ربنا to wannan ke nuna maka wajihi na wanda suka karanta shi da ta kenan la illam taghfir lana ya rabbana kenan nan Allah ma suke wa magana kai tsaye amma jumhur suna karanta shi la illam yaghfir lana rabbana wannan wajen larabci akwai al-iltifat ana magana da wanda bainan a koma magana da shi kai tsaye dan a nisan a jaya nisa wanda bainan ana nuna bainan to ita kuma addu'a tana son huzurul qalbi a kawo cewa ga Allah ka san yana jinka yana ganinka to don haka aka zo da shi rabbana ayya Allah kenan shi ake roko la illam yaghfir lana rabbana hadhihi qira'a la illam taghfir lana rabbana Allah in baka yi mu gafara ba lanakunanna min al-khasirin zamu zamo daga cikin waɗanda suke sun yi asara ba su ci ribar rayuwa ba wannan a wata sura sai Allah madaukakin sarki bayanin ƙaƙa ne Allah ya karbi tuban nasu Allah ya ce bittikhadikum al'ijla fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan Allah ne ya umarce su da su tuba din menene kuma aka umarce su a waccan shari'an faqtulu anfusakum abinda zai sa tubanku ya karɓu shi ne ku rinka kashe junanku aka ba su takobi kawai a shiga duhu a kashe juna wannan yana daga cikin fiƙal nauyi wanda ke ga shari'a wadda ta wuce in kuka yi laifi sai a tattara ku a ba ku takobi cikin duhu kurum ku kashe junanku Allah maɗaukakin sarki shi ne ya ce fatubu ila barikum فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم wannan shi ke nuna Allah ne umarce su da tuban suka tuba a nan kuma walan ba su kafa fi aidihim war'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى
ولما رجع ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walamma raja'a Musa ila ƙaunihi gabbana asifa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya karike ganawa da Allah maɗaukakin sarki tun daga can Allah ya bashi labarin cewa samiri ya batar da mutanen shi fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri mun fitini mutananka bayanka wa adallahum samiri samiri ya batar da su kenan lokacin da annabi musa ya dawo yana mai fushi saboda labari da allah ya bashi cewa mutanen shi sun bata an maida su sun bauta suna bauta ma gumaka asifan yana mai takaici gabban yana mai fushi asifan yana mai takaici قال بئس ما خلفتموني من بعدي sai annabi Musa ya ce abinda kuka maye mani da shi na in bar ku kuna mabiya Allah in dawo in tadda kun maye wurin bautan Allah da bautan gunki wannan abu da kuka yayi mone a ajiltum amra rabbikum yanzu kun yi gaugawa akan umarni na Allah ubangijinku kwana nawa ne zan yi kwana arba'in ne wa wa'adna musa talatin lailatan wa atmamnaha bi ashirin fa tamma miqatu rabbih arba'in laila dukka kwana arba'in ne kwanan arba'in ne ba ku iya hakuri a ajiltum yanzu kun yi gaugawa da al'amari na ubangijinku wa alqal alwaha sai alluna wanda ya rubuto a taura annabi musa ya jefar da su وأخذ برأس أخيه يجره إليه يكاما كان أنوان ششين هارون يجره إليه ينا جنش زوا قريش قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني سيتي يا أنقواتا إن القوم استضعفوني mutane sun nemi raunanar da ni na tashi in hana su suka ki halwa ni kuma ba ni iya masu istad'afuni sun nemi raunanar da ni ai sun kalle ni abin renawa wanda ban iya masu komi wa kadu yaqtuluna ni hamma sun kusa su kashe ni dan haka abin da kake mani kai annabi Musa na kama kaina da jan kaina fala tushmit biyal a'da kakkasa makiya su yi mamu dariya at-tashmit shine abin da zaka burge makiya da shi shan mata a'da'ahu ay ya fito da abin da makiya za su mashi dariya makiya za su ji dadi kakka ba makiya dama shine ake nufi da fala tushmit biyal a'da' kakka ba makiya dama wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin kakka sanya ni daga cikin mutane wanda suke azzalimai walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifan da ya dawo annabi Musa ya dawo yana mai bakin ciki yana takaici a wata surar da ya zo ya ma harun alaihi salam magana cewa ya harunu ma mana aka izra'aitahum ballo Allah tattabi'ani afa saita amri ya kai harun me yasa lokacin da kaga sun bata Allah tattabi'ani baka bi ni ba afa saita amri zaka saba ma umarni na ne قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي anan ya nuna me ya kama an ce ya kama gabango gashin gabango shin shi ne da gemun shi la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli yace kaka kama gashin kaina kaka kama gashin gemuna na inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il nayi gudun kakkace na raba bani isra'il da a ce zan fidda masu bautar gumaka a ce to can ku kuka sani ku mabiya Allah wa zai bi ni wanda zai bi ni ya bauta ma Allah ya daga hannu in ka zo katar da bani isra'il sun rabo kenan zaka ce na raba tsakaninsu ولم ترقب قولي كما بذاك كياي ابن ذن فدا با قال فما خطبك يا سامري a wannan lokacin ne annabi Musa ya koma yana bashi wannan samiri magana yace menene sha'aninka ya kai samiri qala basurtu bima lam yabsuru bihi naga abinda basu gani ba kenan shi samiri ya san jibril malaman tafsiri suka ce lokacin da fir'auna ke yanka ‘ya'ya maza ya bar mata shekarar da aka haifi samiri lokacin da ake yanka mazan ne sai mahaifiyar shi ta ɗauke shi ta kai shi wajen cikin wani kogo cikin wani kogo Allah maɗaukakin sarki sai ya wakilta Jibril ya rinka kai mashi abinci yana renan shi. Haka ya san Jibril. To lokacin da aka zo hallaka Fir'aun an ce, dabbar da Fir'aun yake kanta sai ta yi tsaye ta ga alaman hallaka. Dabbobi suna ganin alama suna da wani ihsas wanda ɗan adam bai da su. maganganu na matacce dabbobi suke jin su dan adam bai jin su annabi ya ce da dan adam zai ji su zai suma kuma yanzu wasu bidiyo ban san dai tsarin wannan azzaka alistina'i ne ba ke yin shi za ka ga gini zai zube wata dabba za ta zuwa ta janya wani yaro to ban san kuma ka ga ya zube ke ɗin kenan yana yiwuwa suna da ihsas na daban sai ta ƙi shiga ruwan nan lokacin da annabi musa ya biya wuce abinda fir'auna yake kan shi an ce an ce menene da ake hawan nan ana yaki da shi Ai, abubuwa har kalimomi nauyi suke manta doki doki to ta mace dokin ta mace ce alfadari godiya ko godiya to godiya to kenan aka ce da ta to take shiga jibril ya wuce da dokin shi sai ta bi shi baya to lokacin da ya samiri ya ɗauki ya jimki ƙasai wadda jibrilu ya ya bi kanta to wannan ƙasa ita ce ya ɗiba ya zuba cikin wannan kayan da ya ɗauka na ado na banu isra'il shi ne annabi musa ya ce mashi samiri to samiri kenan ya san jibril Ah, malamai suka ce in mutum Allah bai yi shi matsayin zai shiryu ba kawai ka kau da kai daga rayuwar shi suka ce wannan ga Musa wanda Jibril ya rena ya zamo kafiri ne ga Musa wanda Fir'auna ya rena ya zamo daga cikin ulul azmi minar rusul Allahu kenan shiriya dai ta Allah ce kasancewa uba mutumin kirki ne ba shi ke nuna dole ne ɗa ya zama mutumin kirki ba ko kasancewa uwa mutum ne ya kirki ne ba dole ne ya zama yatta ta zama mutum ne ya kirki ba idan mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal faqad khaba man rabba wa khaba al-mu'ammili fa ko mu'ammali fa musa alladhi rabbahu jibrilu kafirun shine samiri wannan wa musa alladhi rabbahu fir'aunu mursalu musa wanda fir'aun ya rena tare da kangara ta fir'aun amma ya zamo cikin ma'aikan Allah na gaba gaba wanda kuma musa wanda jibrilu ya rena ya zamo kafiri ne to wannan sai Allah ya ce fa- ah, annabi musa ya ce fa ma khatubuka ya samiri ya kai samiri menene sha'aninka qala basurtu bima lam yabsuru bihi yace naga abinda basu gani ba kenan ya ga san doki na jibrilu فقبضت قبضة من أثر الرسول سينا جمكي قصد سويتاك فنبذتها سينا جيف ونن قصد تكين ونن كاين قليا سيسك كوما ونن أمركي فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي حكى لينا يباني كرم to anan Allah madaukakin sarki yace walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan قال بئس ما خلفتني بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم yanzu kuna gaugawa ga umarnin Allah madaukakin sarki wa alqal alwaha sai jefar da wannan eh, alluna wannan ke nuna fushi yana sa mutum ya fita daga hayyacin shi ko ya aikata wani abu wanda yana iya yin nadama bayan shi saboda yana cikin hushi alluna ma na attauran wanda suke rubuci ya jefar da su wannan ke nuna za a ba mutum uzuri in yi wani abu yana cikin fushi wanda in ba cikin fushi ya ba zai iya shiga cikin wani yanayi in ji malamai yanzu gaya attauran nan kamar yadda alkur'ani yake gare mu haka take gabanin isra'il amma saboda fushi kuma fushin na dan Allah annabi Musa ya jefar da wannan mu a yanzu zaka ga babi na al-irtidad babi na ridda ka dauki allo na Qur'ani ka jefar da shi da nufin wulakanci zaka iya ridda to kenan amma in ya zama wani abu ya shiga hankalin mutum kamar fushi haka to ana yi ma mutum uzuri da abin da zai zo mashi na cikin yana fushi don haka wani mutum ya yi fushi annabi ya ga idan shi sun yi ja in yana magana idan shi na fitowa sun yi ja annabi ya ce na san wata kalima wadda in ya faɗe ta da fushi da yake shi zai gushe ya bar shi annabi ya ce mashi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ji haushi kuma ya ce ah kinan yana tuhumata da hauka ne saboda an aka ce shaidan ana nufin aljani kenan to kaga irin wannan abu ne bai kamata a faɗa ma annabi shi ba to don haka fushi yana ɗaya daga cikin ababe wanda suke fidda mutum daga daidaituwar ɗabi'a da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana mutum alkali ya yi hukunci lokacin da yake cikin wani yanayi irin na fushi wa huwa ghadban annabi ya hana saboda lokacin da mutum ke cikin fushi zai iya yin wani abin da ba a saba ganin zai yi irin shi ba zai iya yin wani abin da ya saba ma halin shi da aka sani kuma yana iya ma yi abin da zai iya saba ma addini to don haka fishi daga shaidan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi ga abin da mutum in yayi fishi ya kamata ya yi shi ne ga ta'awwaf ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ya zama da tsaye yake yi zaune in zaune yake yi kwance ya je ya yi arwala wannan dukkan adabu ne na fishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma al'umman shi so akwai fushi wajen saki da yawa za ka ji tambayoyi suna zuwa sai mutum ya ce wai ya saki matar shi amma yana cikin fushi shin wannan saki ya yi ko bai yi ba ɗabi'a ta wanda zai saki mata bai sakinta cikin dariya kawai ana wasa cikin annashuwa kawai ya ce mata an tafarik na sake ki sai wani abu na fushi ya zo dama ake saki to don haka akwai hadithi wanda malamai ma sun yi magana akan ingancin shi la talaqa fil iglaq hadisi da da'if wai babu saki cikin iglaq to wajen fassara iglaq din nan sai aka fassara shi da fushi kawai shi kuma nau'in fushi wanda ake ce ma al-iglaq shine wanda zai rufe hankalinka kenan ba hukunci da hadithi ya nuna shi ne malamai suke kan shi na cewa in hankalin mutum ya fita ko da fushi ko da wani shi to wannan saki in yi bai abkuwa amma wace irin daraja ta fushi akwai fushi wanda mutum yana gane komi ya san abin da yake in ka kawo mai abu mai hadari kace yayi ko cikin fushin ne sai ya tsaya ya kalle ka saboda ya san me yake yi to akwai fushi kuma wanda ke kama mutum wanda in ka tambaye shi dawa dawa ke wurin ma bai sani ba saboda idan shi sun rufe kamar yadda bahaushe ke cewa wanda bai gane komi wasu maganganun aka tambaye shi ka ce kaza sai ce wallahi sai ya rance maka ya ce bai ce ba to ire-iren fushi mai rufe hankali shine fushi wanda saki bai abkuwa cikin shi amma in mutum ya san abin da yake fada ya san inda yake ya san dawa yake magana ya san danni yake magana to wannan in yayi saki saki yayi ghadabana asifan qala bi sama khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum yanzu za ku yi gaugawa ga umarni na Allah ubangijinku da sha'ani na Allah وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه يكام كان دان uwanshi an ce ya kama gashin gaban goshin shi ne da gemun shi yana ja qala ibn umma qala ibn umma ana cewa ibn umma ana cewa ibn ummi ana cewa ibn ummi dukkan su lugha ce ya ce ya ɗan mahaifiyata aka ce me yasa annabi musa alaihi salam bai ce ya ɗan babana ba harun lokacin da annabi musa ya kama gemun shi ya kama kan shi me yasa da ya tashi ai kamata ya ce yabna abi ya dan babana to amma bai faɗi wannan ba sai ya ce yabna umma ya dan mahaifiyata malamai suna da taujihi akan wannan taujihi na farko wai cewa annabi harun ba babansu guda da annabi musa ba kenan uwa suka hada da shi haka wasu malaman tafsiri suka fada taujihi na biyu cewa in aka ambata uwa tausayi ya shi ya fi shigowa cikin zuciyar ɗanta akan in aka ambata uba kasan ikon Allah na farko yaro in ya tashi wanda yake fara renawa uwar shi mace amma lokacin da ya girma ya yi hankali kuma wadda ya fi tausaya mawa ya fi girmama ta kuma ita ce uwa tabbas amma ana yara zaka ga uba shi da yake tsoro saboda kaushi zai buga yanzu yanzu uwa kuma tana da saukin hali ita ake fara renawa to amma aka girma kuma girmamawa ta fi ƙarfi gare ta akan uba kenan anan saboda neman ya ga annabi musa ya tausaya mashi don haka ya ce yabna umma ya kai ɗan uwa ɗan mahaifiyata la ta akhud bi lihiyati wala bi ra'si kakka kama kaina kakka kama gemuna inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli qala fama khatbuka ya samiri ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي سي النبي موسى يتي الله كيافي مني ولأخي دأوانا هارون قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك ألا كشقد موتك رحمك وأنت أرحم الراحمين ألا كيدك في كوة توسياوة نن شمتا بني إسرائيل سوني سكا أوكي قنكي سكا ركيشي gabaɗayan tabbas harun bai zama waya ya riki gunki to amma annabi musa alaihi salam da ya tashi addu'a sai ce, Kala rabbi fili wali ahi wa adikin lafiyar rahmatik, to ina sauran mutane. Malamai suka ce saboda addu'ar da ya yi ga kawunansu ta shiga cikin mabiyansu sun shiga cikinta. Ko kuma ya zama na sauran duka sun yi wannan aiki wanda bai dace ba, ba su cancanci ma ba a yi masu addu'a ta alkhairi. kenan wanda suka yi saura irin harun shi ya kamata a ce amma addu'a don haka annabi musa alaihi salam yake banci kayan shi da harun da wannan addu'a Allah ya ce inna lalazi na ta kazu al'ijila sai yana duhun gababin min rabihim إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين
Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladina takhadhu al-ijla nan ma kun ji ko waɗanda suka riki dan maraki ilahan ne sai aka shafe shi anan ma wanda suka riki dan maraki a matsayin Allah sai yanaluhum ghadabun min rabbihim da sannu hushi daga Allah madaukakin sarki zai same su wa dhillat wa dhillatun fil hayati dunya da kuma kaskanci a wannan rayuwa ta duniya wa kadhalika najzil muftarin haka muke saka ma waɗanda za su ƙirƙiri wani abu su dangana ma Allah ko su dangana ma addinin Allah. Inna ladi na ta kazo al'ijila waɗanda suka riƙi ɗan maraƙi a matsayin Allah, sayana domin gagabin min rabbihim, fushi daga Allah maɗaukakin sarki zai same su. mun yi bayani akan cewa ahlus sunna suna tabbatar ma Allah da fushi
alhamdulillah mu'tazilawa suke hana ire-iren wannan sifofi asha'ira su ma suna daga cikin waɗanda ke yi ma wannan sifofi ta'awili su a ganin su in aka ce fushi yanda suke ganin ɗan adam idan shi na ja jinin shi na hawa su haka suka ɗauka da suka ce to fushi sifa ce ta ɗan adam don haka ba a cewa Allah ya yi fushi sai dai a ce Allah ya azabci suwa ne ba a ce ya yi fushi ba muna maimaitawa farkon abin da ya kamata mutane su sani a aqida shine Allah ya sha bamban da bayan shi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi shi Allah yanda ka san ya sha bamban da kai haka sifofi na Allah suka sha bamban da kai haka ayyuka na Allah suka sha bamban da naka to don haka zaka ce abu wannan Allah ya yi shi to tabbas ba irin naka ba ne to don haka in Allah ya ce ya yi abu bar shi ya yi haka amma kakayin ba ka sani ba ban sani ba ba ta sani ba su ma ba su sani ba don haka dole mutum ya jahilci Allah sai kuma lokacin da Allah ya jaye mamu wannan jahilci kuma ba za ka ga Allah ba sai ran tashin alkiyama to don haka kenan Allah maɗaukakin sarki yana yin fushi fushi wanda ya dace da shi kuma ƙaƙa fushin yake duk duniya ba wanda ya sani to kenan Allah fushin Allah zai same su wanda in Allah ya yi fushi kuma zai azabtar da su ne wa zillatun da ƙasƙanci fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya wannan ke nuna bin hanya Allah shi ke sa mutum ya zamo ya ɗaukaka barin hanya Allah kuma shi ke sa mutum ya ƙasƙanta kowane ne shi sai malamai kamar su al'imamu malik suka ce don haka duk wanda zai zo da bid'a a wannan addini to ƙasƙanci yana tare da shi a kodiyoshi ibn uyayna yace Allah ya rubuta ma wanda zai zo da bid'a a cikin addini kaskanci ba Allah ya ce innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatu fil hayati ad-dunya ba waɗanda suka riki dan maraki a matsayin Allah fushin Allah zai same su da kuma kaskanci a wannan duniya akwai ɗalibai waɗanda suke yan jayayya suka ce wannan fa mutanen annabi musa ne wanda suka bauta maɗan maraki Allah ya sabkan masu da wannan aya ibn uyayna sufyan ibn uyayna yace to ku ciki ayan mana Allah maɗaukakin sarki cewa wa kazalika najzil muftarin haka muke saka ma waɗanda za su kirikiri abu a cikin addini to wannan kuma waqi'i yana nuna haka wallahi zaka ga wanda Allah ya ma daraja ta ilimi da ababe daban-daban amma wasu ababe wanda za ka ga mutunan ya fada saboda kira da yake akan abin da Allah bai sabkar da shi ba sai ka ga wani kaskanci wanda ke hawan shi sai ka yi mamakin kaka aka yi haka ma to kaga kenan wannan istinbati wanda sufyan ibn uyayna yayi wannan waqi'i yana nuna haka zaka ga kaskanci yana bin waɗanda suke zuwa da abu cikin addinin musulunci so ce addini ne kuma ba addini ba ne na farko da an tashi wajen watsa ma al'umma cewa abinda suka faɗan nan ba daidai ba ne dandanan sai a kamo su kuma dandanan ama mutane bayani sai su zamo abin dariya sai su zamo abin a rinka nunawa waiwa ne ya ce kaza a yanzu da video suke yawo sai ka ga ana ɗaukan magana babban malami a wajen waɗansu mutane amma kuma ana kawo shirme irin nashi to don Allah in ba ƙasƙanci ba wanda yake da mabiya irin wannan kamata yi a ce alal aƙalla hankalin shi ya ɗan zarta na mabiyan shi na'am to amma ya zama yana magana irin ta shirme wanda yanzu ba maganar malamai ke gano wannan shirme ba har jahilai abin yana cin karo da hankulansu saboda sun ji makaranta sun yi karatu ana mai koya musu lissafi suna gane da za a haɗa abu kaza da abu kaza ya ba da daidai yanda in aka haɗa abu kaza da abu kaza ya ba da kuskure to kai sai ka zo ka kawo masu biyu tare da uku sai ka ce zai ba da bakwai ha suna ji suna gani fa bayan da za a yi 'yan zamani su yarda da kai to don haka sai ka ga mutum in dai hayyabar hanya ta sunna to tabbas zai rinka zuwa da ababe wanda suke in an ambata su ga al'umma wallahi kaskanci ne mu ba za mu je muna faɗan sunayen mutane ba muna buga misali da su wannan dai magana in kuka diba zadul masir na ibn al-jawzi za ku ga ya nakalto magana daga aliman malik ya nakalto ta daga daga sufyan ibn uyayna kenan waɗanda suka bauta ma dan marakin nan sayyaluhum ghadabun min rabbihim fushi daga Allah madaukakin sarki zai same su wa dhillatu wa dhillatun fil hayati dunya da kuma kaskanci a wannan rayuwa ta duniya wa kadhalika najzil muftarin haka muke saka ma waɗanda suke sun ƙirƙiri wani abu na ƙarya suka dangana ma Allah ko manzan Allah ko addinin Allah. Wallabi na amilu sayi a wannan mai idasa wannan aya kenan ko?
ba su ba su ba su
Wallabi na amilu sayi a titin matabu min ba'adiha wa amanu inna rabbaka min ba'adiha na gafurar rahim. Waɗanda suka aikata aiki wanda yake mai kyau sannan suka tuba bayan wannan walladina amilu sayyi'ati walladina amilu sayyi'ati waɗanda suka aikata mummunan aiki thumma tabu min ba'daha wa amanu sannan suka tuba bayan wannan mummunan kuma suka yi imani inna rabbaka min ba'daha laghafurur laghafurur rahim Allah madaukakin sarki ubangijinka bayan wannan mummuna da suka yi to zai ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan yafiya ne ga wanda suka aikata mummuna kuma ba su kaɗai ba duk cikin al'umma wanda ya aikata laifi ko min girman shi inda ya nemi Allah gafara to Allah maɗaukakin sarki zai yafe mashi wannan mummuna da ya aikata wa tubo ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ga Allah maɗaukakin sarki ya ko mu'minai dan ku samu rabo a lahira anan zamu dakatawa sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama da altaƙi na sauji'ullah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin